إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markazu ahalu sunna wal jama'a wanda ke ngolkar kada a birnin da magaran a jamhuriyar Nijar yau muna juma'a shidda ga wata na sha'aban hijira shekara 437 wanda ya dace da sha uku ga wata na biyar shekara 2016 karatunmu na ƙarshe ganin mun tseda da jimawa mun taɓa bayani cikin ƙisar annabi musa a.s. da fir'aun wanda mun darsi wajen bakwai kuma mun kawo ƙarshen shirin a sati da ya gabata insha Allah mun yi alƙawali kuma daga baya tun da a wancan zaman da muka a radio mun yi na kissa Musa alayhi salam da Fir'aun da kissa Annabi Ibrahim alayhi salam yanzu wata ran insha Allah za mu yi ta mata Annabi Ibrahim ke insha Allah yanzu dai za mu ci gaba ga tafsirin mu da muke kamar na yau da kullum a ƙarshen karatunmu muna tsakiya ko kusan ƙarshen aya ta uku cikin suratul ma'ida a nan muka tsaya to ganin a tsakiyar ayan ne alama muhammadu ibrahim sai ka farko daga farkon aya kuma sai mu dasa insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنسيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم والهم الخنزير وما أهل لغير الله به dan wa'annan ababe ko farkon wannan aya mun yi darasi tsawon kusan awa guda da muka yi a wancan darasin namu a kansu muka yi bayani kusan gaba daya na ababe da aka haramta mana kan za mu iya dan dasawa a gulguje sai mu dasa inda bamu yi ba nan da yake za mu ji haramci daga Allah subhanahu wa ta'ala na haramta mana almaita ma'ana musu mai bayanin musu wanda yake ma'ana abinda ya mutu ba yanka shine musu haka an haramta mana jini wadda muke nan jini haka lamun khinzir da nama na alade shi ma an haramta wa ma abinda ligerin labi da abinda aka kama sunan wani Allah a wajen yankan shi wal munkhaniqatu da dabbar da aka ta shaƙe ta mutu dalilin shaƙewa ta igiya misali ya kawo wal mawquda da dabbar da aka bige wal mutaraddiya da dabbar da ta faɗo daga wani wuri sama da wannatiha da dabbar da aka soke da kaho kenan yace wa ma kala sabu da abinda za mu ce zakoki dabbobin daji suka cira to duk wannan da aka je ta illa ma zakaitu sai wanda kenan yakan yi an bige ta yakan yi an soke yakan yi ta hado yakan yi dabba ta cira wannan kenan Allah ware wannan illa ma zakaitun sai abin da kuka yanka da rai a jikinsu kenan ko da an soke ko da an kaɗe misali an bige duk wannan ɗan aka iske da rai aka yanka wannan bata cikin haramu amma wata mutu a haka kenan haramu ne ku ci ta wannan bayani ya gami san karatun can ba karatun na akan wannan bayani ya gabata dogon bayani sai umatu da Allah nusub da abinda aka yanka kan wani gumki wa an tasaqasim bil azlam da abinda yake da alaka wancan zamani ana taki bau ke dille hanyoyi na neman sanin gaibu mu ce duba da kibau aka yi ta da da abinda aka yi da kaza aka yi da alƙalin mu aka yi da abinda zaka ji a baka labarin gaibu shi bayani ya gabata a wancan darasi namu na zuwa wajen dan diba ya baka labarin gaibu ka huce ne sai yace da ya jero wannan ce zalikum fisq wannan duka wannan fasikanci ne huta daga da'ar Allah ne yace al-yawma yadhillazina kafaru min dinikum a yau kinan yanzu Allah iya tabbatar cewa kahurai dukkan makirci da suka yi ta yi da kulle-kulle tawayen sun tabbatar sun yanki kamnar cewa ba sa iya ture addini ba sa iya rushe addinin musulunci abu ne ya riga ya zama ya tabbata to don haka Allah ke yin kashe ga masu imani fala ta khashon wa khashoni ka ku ji tsoron wa'annan kafirai duk matsayin su ka ku ji tsoron su ku ji tsoro na ni Allah to da shine inda muka tsaya a darasinmu na ƙarshe kan inda ba mu yi ba a wancan zamani wannan abin da yake gaban nan ne al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan aya ce sananna wanda ruwayo sun inganta daya cikin ahlul kitab yake ce Umar ibn Khattab wata aya da ta sabko a cikin ku musulmi inda har a cikinmu ta sabko da mun ɗauki wannan aya ranar sabakatta da mun ɗauke ta a ranar idi da wata aya kake ni ya kama shi wannan aya wadda take magana addini ya cika an ƙare ya ce ai wannan aya da kake magana na san a ranar da ta sabka a inda ta sabka domin ta sabko ne a ranar juma'a kuma a ranar arfa wani iri a wajen musulmi ya yi wannan abu arfa ga juma'a ilayen wannan kayan mu ci gaba ina sayin tambihi game da wata sabuwar bida da take yawo tsakanin masu san addini ta masa'alar duk da an san ana kiran juma'a idin sati amma bai daga cikin sunna ta magabata barka da juma'a irin da ake barka da idi yanzu ga mai sajiya yawa na maganar barka da juma'a barka sallah irin yadda ake sallah ta idi abin ya koma yanzu wani juma'a ake wadda juma'a ta kamta ya muka message imma da turanci imma da larabci na barka sallar juma'a wannan bai cikin sunna bai cikin sunnan magabata barka da sallah a ran juma'a dan abu ne wanda abin yayi wanzu ni yana yawan aiko mishi gaskiya kenan wannan ana magana ce kenan ta sabka ranar idi ranar juma'a kenan idin arfa ranar arfa kenan an wa wannan aya ita ce jigo wanda magabata suka ɗauka na rushe ko ƙin duk wani ƙirƙire a cikin addini wa wannan aya abinda Allah ke faɗa abu ne a hili ƙararra bai ɗaukan dogon tawili abu ne aka ce a hili ƙararra ita alyawma a yau aka malutu lakum na cika muku dinakum addininku kaga bai da kan tawili Allah ya ce a yau kuma ce wannan rana ce wadda ta kusan bayanta annabi sallallahu alaihi wasallam kwanaki 80 da yan kane zuwa goma tara duk kwanakin da a duniya a sabkar wannan aya Allah ya ce tun a wannan rana a ranar wannan arfa ta hajjin bankwana in dai abu addini za a kiraye shi in dai za a kiraye ba addini na Allah bautar Allah to shi Allah ya hauji a nasin Qur'ani ba ma wata ruwaya ba balle ka ce bata inganta ba ko kaza ce hadisi ko shazi ne a nasin Qur'ani ya kara karara ma'ida cikin aya ta uku Allah ya ce a yau Allah ke yi magana al yawma a yau akamaltu lakum dinakum na cika muku addinu yace wa atamamtu alaikum ni'imati duk wata ni'ima Allah ce na cika muku ni'ima ta gare ku wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku addinin musulunci shine addini dan wa shine cewa magabata alƙashin wannan aya abin da mai hankali yan wa a yau aka doki da ba a kaza bida a ce kaza mun wasu na ce sunan hasana kaza kaza amma kaka ba kanka wahala da magana ka huta magana jayayya yau dan uwa in haka waye gare musulmi za a mai kira ya wadatu ya rike sunna ta wadatar da shi iya da ba isa ba sai ya kara bakinka da shi nasiha kuma shirya yan uwa shirya a hannun Allah take in ba batan basira ba da makircin shedan ka ga musulmi wanda yake kalma ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah kai ka ce ka yarda babu abun bauta da gaskiya sai Allah kadai sai ka ce muhammad rasulullah shine muhammad shine manzo mai manzo jikada wanda Allah ya aiko duniya don isar da sakon shi kuma imani wannan manzo na muhammad rasulullah shine shugaban annabawa duniya da lafiya muka yi sa'ar wannan manzo shi ne aka aiko mana kuma shi kace kayan imani shi ne ɗan kama saƙo daga wajen Allah amma duk da haka wai kai ne kake gargama jayayya wai wani don matsayin shi na duniya ko ilimi ya kai shi ma ya ce ma ika za kuma kai haka ɗauki abin abin rigima me abin rigima an ga ɗan wa muna bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan san ibadaka idan bangaren sallah ce babu wani makaluki a yau da zai ce yadda manzo Allah ke sallah a ce shi ta mai kaɗan ya ida har ya neman ƙari mutumin da zai rinka sallah har ƙaushe rika kumbura ta rika ruwa saboda tsayuwar sallah ajiyarka rasulullah yaya aka yi kake ba kanka wahala kawai ka tana kumbura alhali Allah ya gafarta ma amma kala yin da wanda kai zan zaka a gaban gafarta maka yace Aisha afala akunu abdan shakura Aisha ba zan to ba mai godiya ba kina yace zai wato zai ware azumi a ce ma iyawa bai karshen ruwa ma bangaren ba wani abu bangaren azkar Aisha kake tana nan zikuru ala kullu ayani kullun tuka ambatan Allah ki zama da ya zama ta kai dari in wani haka kenan menene a yau kai musulmi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wanda kai hayi ishe ka ka ida kake neman kamo na wani haka rika rigima a kan shi kaddara ma ana iya na wani duk da nufi ya tabbata karara na annabin ya haramta aikin ɗaukan wani ya tabbatar da cewa kulle bid'atin dalala wa kullatin finnar ya tabbatar da dukkan bid'a bata haka yahudi kuma kuma ya zama tun wani abun kalmar shi ce wanda dukkan wani babban taro da wani babban bayani iyayi sai ya jaddada mu al'ummar shi dukkan bid'a bata ce dukkan bata gidan wuta amma duk da haka ga wai mutane kame kame sunna kaza mu hasana ka kasa sunna hasana kaga nan bid'a hasana sunna baka yi ba baka ida ba kaga hama wanda bid'a kaddara ma ko hasana kin kaga hama da rigima kan bid'a ɗan uwa wannan aya gata za mu ɗauko ɗan uwa ɓangaren maganar fahimta wannan nasi za mu kawo misali guda daga annabi sallallahu alaihi wasallam guda daga sahabi guda daga imam malik ya ishe mu bayan da mun san wannan nasin qur'ani gashi karara in dai addini ne Allah ya ce a wata rana yace ya cika to fahimtar wannan aya wanda zama wani kama ta yi shi ba mu fahimta fahimtar wannan aya shi manzon da Allah ya kusa sallallahu ya ce musu ya hudi tarakatukum ala al mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha ila halik na bar ku akan hanya fara fat ba duhu cikin ta babu wani haniya mu mun kasa ganewa abin ya yawa yawa mu yayi hawa in ce wai kasa ganewa mu abin ma ya yawa a ce a ce nan wannan ya ce maka manzan Allah ya kaza kaza wannan ya ce maka amalan wani ma ya ce ayi me abu rigin har ta ba gane ba wannan ya ce maka man- na manzan Allah ka yi abin da manzan Allah ya bangaren sallah bangaren azumi bangaren azkar kai na manzan Allah wanda ya ce maka a malam wani ma ana iya yi kuma kai mai imani mai hankali haka ce waka rikici ka kasa ganowa da aiki da manzan Allah ya ce ayi yayi da wanda wani malami ya ce ayi haka kargi ma ba gane ba wai wai wai ka rikici Allah shirye da mu to kai manzan Allah ya ce na baka hanya farafar abin a hili yake kuma lokacin da yake wadewa al'ummar shi ina ɗan wa abin da ba gare ne ya haru ba na barin hanyar daga hanya ta kware abu ta banza lokacin da yake ga al'ummar shi irin abin da ya wakana ga sauran al'ummomi na cewa yahudawa sun rabu ala'ida wa saba'ina firka wa fi sarkatun nasara ala sanatain wa saba'ina firka yace wa sataftarik ummati ala salatin wa saba'ina firka yace kulluha fi nar illa wahida abin nan wahidi wa yace yahudawa sun rabu gida 71 ya ce nasaru sun rabu gida 72 ya ce wannan al'umma tawa a gaba za ta rabu gida 73 amma ka san abin ba abin da muna mun yawa muna majorite muka yawa ko yan kaɗan ne a a ya ce dukkan wannan 72 yan wuta da na zalace dukkan ba ruwan allah da yawansu 72 ce ci yan wuta ne banda ɗaya ce yan ta uku 73 jin haka sabatin tambaya ya rasu da hankalin sai ya tashi maniya ya rasu da wata hanya ce cikin saba'in da uku aka ce ɗaya ce a nutsira duka 'yan wuta ne sun tambaya me ce musu ga bayan da hili sai ce man kana ala mislin ma ana ale al-yawm wa ashabi sai ce wanda yake kan irin ala misl a daidai model kin yanda irin abin da nake a yau da sahabbaina abin da muke a yau wanda yake kan shi shi ne kan hanya ta ƙwarai saura wadda ba wannan ba tana cikin layin yan wuta wannan bayani ne karara daga manzan da Allah ya kusurana wata ala ɗan wa nan ana akwadu shi ya ce gashi kenan a nan kana da gima hanyar wane wane ta ayi rika wane hanyar wane an ce ma ka bi ta manzan Allah ga abin manzan Allah yi ka ce a ta wancan ma na yi to me abu me abu ake ba gane ba in ba kata ba in ba kata ba me ana abu abin daga cikin duhu wannan ce dai rika wanta wane ce shi ya ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza kaza shi ya tsara ya ya hudu ya kake yi aka ce kamar manzan Allah ka yi da manzan Allah ya kake rigima to kaga shi ne manzan Allah ya ce wanda yake tsira sai wanda yake irin abin da yake yi a rayuwar shi da sabon shi wannan bayani kenan Abdullahi bin Umar wanda bin Abi Shayba rawato yake cewa kullu ibadatin da ta kullu bid'atin dalala wa in ra'ahan nasu hasana yace dukkan bid'a ata ce koda mutane suna ga mai kyau ce sabi da ku yana magana amma ga shi bayan wani abu dukkan bid'a ce koda mutane suna ga su mai kyau ce bata ce dan shi manzon Allah yace dukkan ta sai ka ce akwai wata su duk da ka shigo ha ga rubutun qur'ani nan ga tarawihi ga wane ne ga wane ne su ma ai bid'a ce haka na abin a kwalshi hankali zai ga muku magana wai tarawihi bid'a ce me da bid'a a su a shari'a abin da aka kirkira bayan manzo Allah ko manzo Allah subhanahu wa ta'ala kirkire bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira bid'a to shi manzo Allah yayi wuturin wannan ya tarawihi yawan kin wutarwa ne yace duk gudun a farta amma aikace yayi rubutun qur'ani manzo Allah yana raye idan sauka da wahayi zai kira sahabbai ku tabar wahayi ku zo ku rubuta su rubuta da kan sanannu cikin sahabbai me yadda sabo kuma maganar da aka yi ta gamawa gaba ɗaya dukkan sahabbai kowa iya aka sa zai bin sabit ko shi ne shugaban kwamiti da sauran ƙura aya guda tun daga bakara duka ga wani kowa aya ɗaya ɗaya da bi ɗaya ɗaya da shaida aka rubuta gaban dukkan sahabbai me sabo dan ce maka ta bid'a ce wanda shi ba wani mabida wace ba ko wani wani dawo mota ma kun hawo mota kun hawo jirgi ka sa mantin ka yi mawaji a radio shi ma bida ce kai ta waka na ka bida a radio wace wa'azi wa'azi a mikoro ladan shi kaza kai wa'azi a mikoro ladan shi kaza wannan hanya ta da ta da'awa ta kira ba cewa ga wa'azi radio kawa kaza da a radio kaza da a radio shi mana da kuka wannan shi hankali ne ka ga magana mota wannan abu ne ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudi cewa antum alam bibbi mar duniyakum lamarin duniya annabi ta kuka sanin kanku kun bi hana ba ci gaba ce ku yi haka kusarwa ce kenan kaga wannan kenan karare dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudi in dai kirkire ne bayan shi babu wannan sahabi yace ko da kuna ga mai kyauce yace ba mu batanci wannan sahabi kenan ko to sai malik ana cikin malik don so da yawa a nan mutane wallahi sukan liƙawa malik alaƙa don sun san a nan mazan malikiya take da rinjaye a kan yasta mu malikawa wallahi an kaji bida ba malikiya wace ba bida a wajen imam malik ba bida a wajen malika na kwarai imam malik iya cikin masu zagi wallahi kan bida wannan tawai ka sai shi mai tawai karan da tawai na malikiya wanda suke ka cewa ma sallah ɗan kai sallah ba ɗan bida ka sake ma gaba daya wani imam malik cikin wasan imam kudi da imam malik shi ce ke ma kaka ba dan bid'a ka ko da ya gaba shi ko da ya gaba imam malik yadda ya gaba shi to imam malik to ga imam malik Allah ji kanshi kin da wannan kaka samu akan ka wani bai ce mu malikawa ne to wannan shi ke kanshi ba amal abida ba malikiya sai bida shi kanshi kilin da ya san malik ya ya da kima anan yace mu malika ba ta malikiya duk dan bid'a ne ko imam malik rahimahullah kamar yadda ibn abi shayba haka imam shatibi cikin kitabul ittifaq wato imam shatibi sun kawo ruwaya wadda daya cikin almajiran malik na gab da gab na kusa wanda ya karatu a gaban imam malik ibn majid ke cewa sami'tu malikan kace wani kyau sami'tu malikan yaqul yace naji malik iya faɗa iya cewa man ibtada'a fil islam bid'atan يراها حسنا فقد زعم أن رسول خان رسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فما لكم دين يوم يدين فلا لكم دين اليوم فجأ إمام مالك Allah ya kashi ibnu majid nake cewa cikin ɗaya cikin amajan malik wanda ya zama a gaban shi yace naji kin da kunnan shi naji malik rahimahullah iya hudi cewa duk wanda ya kirkiri bid'a ya ce wannan mai kyau ce ku ji wa ba muke ta ba sai sun ce bid'a duka bid'a hasana a a hada haka ce dan izala ahlus sunna sun ce duka bid'a da lalace ga lalle ga bid'a hasana ga kaza kaza to wannan maliki yake wannan magana bayan can mun karanta muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan bid'a bata ce ko nan malik rahimahullah ya ce duk wanda ya kirkiri wata bid'a yace ma mai kyau ce malaka ga matsayin shi yace faqad za'ama wani mutumin ya wadi karara a hukumce annar rasul khana risala manzon sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci sakon Allah subhanallah wallahi haka malika ya wada kuma me ya madogaran malik Allah shi shi yace li anna Allah ta'ala domin Allah mai girma da buwaya yana faɗa ya faɗi a littafin shi alyawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku Allah ce wa atmamtu alaykum ni'mati ma ta farala ce romo ne to ce ni'imar ma tun ya cika ta yace wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku musulunci shine addini imam malik ke cewa duk abinda ba na addini babu shi a sabkar wannan aya malika ce ta zamanin malika tun a zamanin malik nan da shekarar dubu da ɗari wajen ɗari hudu ya ce duk abin da yake na addini babu shi a daidai sabkar wannan aya malika ce a yanzu kenan a zamanin shi abin ba zai zamanto addini ba amma yan wa a yau a nan mutane suna ga har yau wani malamin iya kirkiro sabuwa tashi a ba shi goyon baya wajen sa addini bayan malik ta zamanin shi ya ce abinda manzon Allah ba babu shi a zamanin shi sauka aya malik ya ce a zamani na bai zama to addini dan wadan Allah ya wani bayan wa'annan ababe yanzu akwai shubha ga wani wanda zai ce iya da hujja a gaban Allah bai sani ba cewa akwai bid'a mai kyau ba duk wannan bayanai bayan manzon Allah bayan Allah ya hoje addini ya kare bayan manzon Allah ya ce dukkan kidan bid'a ce kuma gidan wuta za'a ga sahabi ya fasara cewa ba wata bid'a mai kyau ko da kuna ga mai kyau ce ga Imam Malik ya ce dukkan bid'a wanda ma ce akwai bid'a mai kyau ya manzon Allah tuhuma duk da wannan amma mutane har yau ta suke su suna yi to ku yi kayan ku ba mu hana ku muna fata Allah mana tsari da bid'a Allah tabbatar da mu akan sunna daɗi ko wuya kuma muna fata wanda bai gane ba Allah sa al'umma su gane babu addini na kore garanti a wajen Allah sai da manzon da Allah ya koci a yi wannan bakin ka kenan kada dogon gardama eh ka yi bid'a ka ina nan kan sunna eh Allah taimake mu kenan wannan shine fadar wannan aya kenan al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau Allah ce na cika muku addininku wa atamamtu alaykum ni'imati na cika muku ni'imata tun a wannan rana yace wa raditu lakum al-islam dina na ga muku musulunci shine addini yanzu za mu ci gaba da bayanin ta fa manutura an yi bayanin ababai da suke haramu na musu da jini da alade abinda aka mana ba sunan Allah ba da dabbar da aka shaƙe ko aka bige ko aka tawado ko aka soke ko wata dabba ta daji irin masu farauta suka huzga da abinda aka yanka ma gumaka duk wannan da aka ce haramu ne a ci su to aka ce amma fa manuturra fi maka masa wanda tsananin bukata ta tilata kenan ka shiga halin yunwa za ka hallaka ba abin da ka cika rayu shine kenan wanda ya bukata cikin makamata tsananin yunwa za ka hallaka ta wannan gari mutajanifin lilisim kuma gari mutajanifin lilisim ba gari mutajanifin lilisim ba mutumin da gangan ba ne bayanin cikin haram cin musa kayan darura ta kawo ba da gangan ba ya ci haram za ka mutu an ce shi ka ce akwai inda ma cin musan zai zama suna wajibi wajibi ne ma an ka ici kalahi kana cikin halin daji ga yunwa za ka mutu ga musu ta ka yi cito ba ba ka yi ba ta ka kami mun Allah ne kai mun tsoron Allah ne haka mutu ga musu a gaban ka nan ka yi laifi ka mutu da laifi nan dole ka mutu a nan tun da an halatta maka kai shi shi jinka hana ka ci kenan a an halitta a cikin halin darura matsala فإن الله غفور رحيم كما ثبت الله mai gafara ne mai jin kai ne dillahin da aka yi idan aka tuba aka koma ga Allah Allah zai gafarta kuma ya ji kam Allah ji kanmu ci gaba
yas'alunaka madha uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تؤلمونهن مما تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب نعم يسألونك ماذا أحل لهم أما من بياني na ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yanzu nan shi alaka cewa ya sa'adu na kama zaɓin da lahun kuma suna ma tambaya yanzu to an ji wannan abu da haramu ne menene Allah ya halamta ya halitta musu an ji haramu kuma menene halal ya ce ai uhilla lakum tayyiba an haramta an halitta muku dukkan abin da yake daɗaɗa yan hikimar Allah zaka ga kullum in magana ci ne magana sha ne magana arme ne magana da abin da na magana mu'amala sai a kama ababen da suke haramu kaza haramu ne kaza haramu kiran saurawa halak kiran kullum halaka ta hewa saboda niman Allah in bangaren abinci ne ta ga ma haram kiran saura gaba da halaka wanda ba a zana maka ba haramta maka ba kenan halaka ne in mata ne sai ga an jero mana suke haramu saura da ba su ba halaka ne haka ake jero abin nan kenan dukkan abin da yake daɗaɗa ne masu daɗi kuma bai cikin wanda ta nakaranta nan ana ta imana ne abin da aka yanka a dukkan yan wa'a jumlace duk abin da yake wanda zaka ci ka ji daɗi alƙashin malamai da suke suka kenan an haramta muku alhabai duk abin da yake mara daɗi mummuna mara kyau nan ke duk abin da zaka ci ka ji daɗi kuma bai cikin abin da aka haramta kenan an ba ku damaci nan kaga nan baiwa a jero maka da kaza da madara da nama da ruwa da wane ne da a jero maka a abin da girbo har da sai nawa sai kiwon ba a kawo maka su ba a jero masu illa a wani wuri aka ambato wasu dan kaka yi tsammanin haramu ne ya gama su ma ka san halatta amma amma yawa ana ambato abin da ke haram saura ya ce ma halaka ne kenan Allah ya ce gaya musu ul uhilla lakum tayyibat an halalta muku an halatta muku abin da ke dada yace wa ma allamtu min aljawari mukallibin ana ka wani abu na ta tsamanin ya Allah ya ce da abin duk da ci tayyibat kuma ya kawo ta masala da abin da kuka karanta min aljawari aljari dabbar da take irin take farauta imma kare ne imma da musa ce ko zaki ne take ba tsoro da abin da yake farauta ka karanta tsuntsu ne irin shawo da abin da za ka karantar da shi mai farauta ka karantar da shi iya farauta mai mana dabba da aka yarda take farauta dabba da idan ka shuna mata wani abu imma zomo imma barewa in kai bismillah ka shuna mata shi in dabba ɗari ce ba ta bin kowace sai wannan shi mukallif shi mu aka cewa wannan wanda yake mukallif wanda yake ya ya ci horo na farauta amma ka shuna mai wannan hebo wannan wannan bai cikin bai koya ba bai cikin masu farauta sai dabba ta koya in tsuntsu ne shawo in kare ne mamile ne sai wanda idan za a ce ya koyi farauta wanda idan an shuna mai dabba in ya bi ta wannan sai dai ya komo mai same ta ba bai waya bota haka ta koya musu bai waya bota dabba to shi ne mukallif to kenan ba dabba da kuka koya ma farauta eh wa ma allamtu min al-jawarih mukallibin da abin da kuka karanta musu na dabbobi masu warauta na wanda suka koyi suka koyi suka koyi farauta ta kamo abin farauta yace wannan tu'allimuna hunna mimma 'allamakumullah kuka sanar da su daga abin da Allah ya sanar da ku na iya kwarewa wajen koya ma dabba farauta domin ba ko iya ba akwai mutane suka kware wajen karantar da dabba ta rika farauta akwai masu kawo tsuntsu irin shaho akwai masu koyawa kare akwai marauta wanda in yi bukun bai bari kuma ya kama bai ci duk da shari'a an kawo wanda zai ya ce idan ya kama haka ga ya ci to kai baka ci ba misali yanzu ka zo kare ka mai shunin wata dabba inda za shi wannan dabba da ya kama ta da kaje gashi a gabanta ta mutu za ka ci kanka halaka ci kanka ko ta mutu to amma da kaje ya kashe ya hawa da ci to nan kan kan shewa kai baka ciki kenan sai na ɗaya kayan bismillah kuma in yi bai bari kuma da ya kama bai ci ba sai ɗaya da kibiya ya ce kenan wannan ce fakulu mimma amsakana alaikum ku ci abinda waɗannan dabbobi wanda suka koyi warauta duk abin suka kama za ku ci ko ya mutu ko dare abin da ya dama ba dare ya dama wadan dare sai kama da kama kai kiwo mako mana magana irin wannan dabbobi inda suka kama ko da ta mutu za a ci ta za ka ɗauki maka shubal duk abin da dabba wadda take ta koyi warauta ta kama a nan ko ta mutu dabba za a ci don wannan dabba ta kama kamar dan kalbi kibiya ka yi suke dabba ta mutu ban ka yi bismillah za ka ci in ka samu da rai ka yanka in ka yi suke ta mutu za ka ci ka yanka in dai ka yi bismillah wajen halba kibiya ya ce fakulun mimma amsakana alaikum ku ci abin da suka kama wasu kursumanullah alai amma da masharaɗi suna ta bayani wajen sakin a yi bismillah wani kuma dama yau da kullum maganar wajen ci daban ne wannan musabi da bai zama wajibi wani ya bata dabba halittin dabba nan magana ce ta ku yi bismillah wajen sakin dabba inda yi bismillah ta kama za a ci wata ƙulla inna Allah sari'ul hisab ku ji tsoron Allah dai kiran ku bi dokokin Allah ku bi abin da Allah ya tsara muku ya shirya muku kuma domin ku san cewa Allah sari'ul hisab Allah mai gaugawar hisabi ne kaka ce dole rikici na duniya ta ka duniya akwai rikici a lahira a wajen Allah abu ne mai sauki nan nan za a kare duk wannan abin a wajen Allah abu ne mai sauki kaka ce rigima ta zuwa na ma rigiman garin da ma suka cewa da yawa ce a wajen Allah duk wannan rikicin gaba daya har ya gaba da cikin ruwa tabbatatta annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayani wunin kiyama iya wahala tsanani shekarar dubu dubu hamsin wannan ya dace da mutum irin yadda Allah ke azabtar da mutum matsayin shi shi ke sa ya ga wunin kiyama wani ya ga shekara dubin ce dubin hamsin ce gwalgwadon wuya da kake sha ne yan wa yau misali wata in ka ka taɓa yi ka tambaye wanda ya kwan bai kwana ba kushin lahiya rashin lahiya ta kama cikin dare ya kasa ya kasa ya kasa ya kasa barci ka ka bincika ka ji yadda yake ga dare awon wannan daren sai ka je ki wayewa balle an ce da kusa kin bai nan da kusa he he sai zai zo ba babu magana ba bizu ba wani ne ba wani ba ne ka zama yin zai ka ga yadda nake yi tsawo sai ka wanda awa yayi wa awon sa gani saboda irin wuya wuya da ka sha kenan haka eh wannan kiyama mutum iya ga tsananin wahala gwargwadon imanin shi sai a wata ruwa ta fata annabi sallallahu alaihi iya cewa aure mai imani duka yanda zai ga wannan kiyama gwargwadon tsawon shi gwargwadon sallah makatuba farilla guda zaka kaman wannan kaman sallah ta guda ka tafi tafsirin Allah ya kare kenan ba kowa ka shan wahalar ba Allah ya dauke ma wasu bayi ya dauke musu wahalar su ganta kaman lokacin sallar farilla guda Allah ta muke mu ci gaban
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
Allah subhanahu wa ta'ala na mace aliyomu uhilla lakum at-tayyibat yau dai an tabbatar da halitta muku dukkan abin da yake daɗaɗa ne na yankan ne da duk abin da yake da Allah bai haramta ba kaka haramta ma kanka Allah ya halitta mana abin da yake daɗaɗa sai yake jira wata wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum nan abu na zamantakewa kitabun can zamani akwai alaƙa wanda musulunci mun yi bayani can baya bai hana ba zama tsakanin musulmi da ahlul kitab sun zama ya kama abokan zama ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama iya shugaba na al'umma jagorantar musulmi iya matsayin Muhammad Rasulullah iya jagorantar Madina gaba daya amma ya zamana da wasu daga cikin ahlul kitab yayin mu'amala da su ta saye da sayarwa har da bashi tsakaninsu ya yi yarjejeniya da su ta zama lafiya mace akwai ahalar kitab akwai zimmi akwai musta'aman akwai mu'ada kuma akwai al-muharib to musulunci ya tsara gaba daya akwai kawunin amana wanda yake zamana a cikin al'umma musulmi a bashi dama inda yake hatta addinin da yake zai kan shi zai addinin da yake kan shi ba a gallaza mishi iya cikin ƙarƙashin dokokin musulunci amma da su dokoki za a tsara mishi ya zamna a ciki da iyalan shi da komi da iyalan shi da komi har da wurin bautar su wani manzo Allah ya zama da su haka sabai sun zama da su kan wannan tsari akwai musamman kawuri ne abokin yaƙi amma sai ya zo ya ma ziyarar wani a cikin ƙasar musulmi iya ɗan wani shi ne iya wani aiki zai muku sai a bashi amana a bashi misali a yanzu a ce a baka amma visa za ka zo kan wani aiki amma visa ya shigo ƙasar ku a bashi uzini ya zo kan wani aiki na musamman ya kare koma shine wanda yake musamman al-mu'ahad kawuri ne ƙasar suna ƙasa kaza kahure ne amma kun yi alƙawarin zama lafiya da su kun su ba yaƙi zai tsawa shi sai koma alhalbi shine wanda yake kafirin abokin yaƙi wannan shine ba shaurarawa kenan nan ya Allah ya to cikin mu akwai zaman takewa sai Allah ya ce uhilla lakum tayyibat wa ta'amulu bi usul kitab uhilla lakum abincin wa'anda aka ba littafi man al kitab Allah ce abincin su hillun lakum halaka ne gare su wa ta'amukum hillun lahum haka na ku halakan kenan nan kowa ya ci na kowa nan abincin nan iya karkashin kenan dan magana ta yanka ce idan magana magana da gan ka sha lemu ka ci goma ka shinkafa da kala dama magana ake magana abinda abinci an sa akwai nama akwai magana yanka kenan yankan su ma halaka ne gare ku Allah kitab amma ne wajen nan bayani ya gabata yanka dan su me yasa aka ahli kitab aka san majusa ba dan su ma a shari'a su akwai yanka ba inda ake bigewa ba a yau irin na yau ahli kitab na yau duk da muka bai kasashen turai kasa kasashe na ahli kitab amma gaskiyar magana a yau muka ji ba kasashen turai mai yawa za mu ce ba su da alaka da addinin Allah yau turawa balle jagororinsu za ka ga ba su alaka da addini kurin abin suka ga dama a ce suka yawa ko da ƙasa a kosa aƙida ta addini wanda ka jagororin a ce yan abin mamaki mai masu kallon tarbi hujjar labaru jiya jiya jiya mun ƙasashen turai da yawa sun duk da addininsu da malamansu na addini sun haramta araman tsakanin jinsi biyu liwaɗi ko maɗago wannan dukkan wannan malaman na coci sun hana haramun amma ɗayan turai da yawa sun halista wadda ta yi sauran an da ana ƙasar a can tushen addini yake ƙasar itali don vatican tana cikin itali inda ake ga addinin kiristancin can ne yake da jigo a turai sun ja sun ja amma ƙarshen al'amari jiya wannan bambance ba jiya sun sa hannu su ma sun amince akan azumi tsakanin masu jinsi guda ne saura kenan kaga wannan shine kenan kakka dauka dukkan turawa al-kitab al-kitab wanda yake da alaka da addini ina gano kalma hatta su kansu mana fa promo suka cewa iya jaje matsalar duniya a yau al'ummar duniya ta yi nesa da littayin Allah ta yi nesa da Allah ba ruwanta da Allah haka yake a yau ko da akwai addini a amma mai yawa masu hudi a ji jagororin ba su alaka da addini kurin akida ta ace ce ta babu Allah kurin ne babu Allah yanwa saboda mutum a yau za a kida mutane a yau a duniya abinda suke kai shi kuma suke so su tilata ma wasu masu mana wasu masu karamin ƙarfi sai kun yi namu sai kun yi aƙidar mu aƙidar mutum shi ke da zaɓin rayuwa wanda yake so me da kalmar ta yanci ko yancin ƙasa demokuraɗiyyar mu a mai abin da muke so mu halatta abin da muka ga dama mu haramta abin da muka dama shine yau yake tafiya a duniya ko ta ƙasa za ta halitta ta haramta abin da ya mata daɗi me a nan kaga nan ba maganar mutum ya wa Allah ta waye ba maganar alaƙar mutum da Allah kenan yau wannan ita take tahiya a duniya aqidar wa Allah ta waye ba ruwa mutane da maganar Allah kowa abin da ya zo ya yi dokai shi ya halitta ya haramta shi abin da ya mai daɗi shi ke da yanci yanci shi ne kuma shi ne daidai idan wani ce a ta Allah za a yi sai ce ɗan ta'adda a mai suna iri to wannan yan uwan matsalar muna magana ahlul kitab wanda yake da alaka da addinin Allah ko da yahu ba yahude ne ba nasare ne iya nan akan ahlul kitab duk da an samu magana ta Abdullahi bin Umar ta cewa shi bai ga ma mushriki kamar mai cewa Isa dan Allah amma da magana kamar yadda muke cikin bayani na magabata waɗanda suke ga cewa ai ahalar kitab ba kamar da kamar da muka bayani irin su wanda masu insa ibn umar masu inkarin ahalar kitab mushrikai ne cewa dai jamhurin sahabbai suna kan cewa ahalar kitab wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko a cikin rayuwar shi sun tabbatar Allah ya tabbatar da kahucin su kalmar cewa inna lillahi sallallahu da ina ina masib ibn Allah duk wannan waqal takata rahman walada ke wannan aqidin da mun sana da su akan wannan aqidin qur'ani ya sabko ya tabbatar da kahucin alkitab kenan suna nan alkitab za dauke su alkitab yanda qur'ani ya ambace su yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a matsayin alkitab waɗanda suke kenan bin littayi na Allah subhanahu wataala kenan irin wannan su ake magana cin yankansu sai Allah ya ambaci wal musanatu minal mu'minat cikin abinda Allah ya halitta mana mata masu kame kai daga cikin masu imani yace wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablikum da mata masu kame kai na waɗanda aka ba littafi kanu ɗan uwa wannan mas'ala ta da na ambata ina cikin magana ne ta wancan ahalin kitab da muke magana cin yankansu ko wanda aka bayani to bayani da ya gabata ɗan uwa kayan mu dasa kan wannan cewa ahalin kitab wanda ake magana cin yankansu waɗanda yankan da abin da aka yanka ba kurin ba irin yadda ake bigewa yau a turai yadda ake magana su a wajen turawa ya tabbata yankan dabba suna ga cin haƙinta ne za a sa dabba cikin cikin abatuwar wurin yanka tana tahiya kurin wanda ya cire hannu wanda ya cire kai kayan da je wani wuri komi daban hanji daban ba wani maganar yankan haƙiƙa ba sa yi akan haka malamai bincike da aka yi ake maganar a yi hankali a yi hattara da cin naman da aka zo daga turai wannan duka malamai na rabita na duniya sun tabbatar da matsalar da aka tabbatar da ita kan cin naman turai don gudun ba a yanka ba kuma ba a yankan wasu kasashe cikin kasashen turawa suna ba da dama ga musulmin kasarsu su yanka irin na addininsu amma yanka haka an general na al'umma kasashen ba magana ambatan Allah kurin bigewa ce ake a a cita wannan matsala ta hukuki nan matsala ta biyu a lahiyance nan da 'yan kwanaki kuna ga farkon abril mamance ba na na wani shekara 2006 an yi wata da ba a tele duniya wannan da ya ba akwai ƙwararru na likitoci da masu kare haƙƙin ɗan adam da dai wasu al'umma aka yi zama akan mas'alar da aka huskanta a Nijar ta cin nama kai a ture wayannan magabata daman da ya ba wannan ta bice na ji a duniya ta bice na ji wallahi suka anzu a nan suna tabbatar da wannan matsala da muke fuskanta a nan Nijar da sauran ƙasashe na duniya cin naman kai a ture sun tabbatar da cewa nama ne tsohon nama ake kawo wanda ya wani ma zai shekaru a bakin fawar wurin kasuwa to illa ta biyu akwai abin da ake sama gawa formal formal na sawa gawa don kar ta lalace shi ake sama naman don kai lalace yana ya shekaru abin da suka yi bayani wannan formal kin wannan abin da ake sama gawa iya sabbaba kansar har suka kafa hadarin iya da yawan gaske duk mai mu'amala da irin wannan nama iya da hadarin samun kansar a wannan da ya ba da aka yi a tele duniya ta biyu ci aka yi an yi ta a dominican kuma na ji ta a dominican suka ce ke na akan haka har suka yi magana a nan su masu kare haƙƙin ɗan adam na suna kiran gwamnatinmu ko san nijar misali ta ɗauki mataki kan irin waɗannan ababe na gudun haɗari ga al'umma a yi ƙoƙarin hana wannan al'amari na kawo kawo mana nama daga turai da irin haɗarin da yake ciki wannan yan wakil kaga ɓangaren addini akwai haɗari ɓangaren lahiya akwai haɗari yan wa mu abinda muke kira irin wanda masu wannan sana'a gwamnati maimakon a bar wannan kowa ta cutar da al'umma me zai hana furoje na da na akwai furoje wanda aka yi a kusa a Nijar masu taimakawa kiwo na misali kaji me zai hana wannan furojekin a karawa shi masu wannan sana'a masu kawo kai daga turai kai kai a turai su yi ko a yi kokarin taimaka musu su buɗe nan wurin masana'anta wurin kiwo ta kaji ne kiwo ta dabbobin ne su rika furojekin nama a nan kasashen dan ya sun ka misali a wani lokacin suka ce misali kasar Senegal kasar Senegal ta hana nan shekarar shekaru masu yawa ta yi intelligent ta hana duwun nama daga turai da shigo ba suka yi kirkiri masana'antu na kiwon kaji kiwon dabbobi aka yi a cikin gida suka waɗi ma'aikatan da aka ba aiki suka ce shekarar farko alama abin da aka samu inda mun budan ba ce suna ce kan da an samu wajen kuɗin shiga ƙasar senegal wajen miliyar hamsin miliyar hamsin wani shekara da aka fara kuma a yanzu abin iya ƙaruwa yake don kware abin ya sun wani abu mai yawa wanda riba ce kasar sai ka ta samu ta kuɗi kuma an ba 'yan kasar aiki ke mu muna kira irin wannan al'amari kasashen mu a kula da wannan gwanda a taimakawa masu wannan sana'a da jari su yi kiwon a nan ƙasar mu kuma a ci a cikin ƙasa mu ɗan uwa Nijar alhamdulillah muna da ni'ima ta dabbobi ta tsuntsaye ta kaji ta zabbi da komi ke mu yi ƙoƙarin 'yan uwa wadatuwa da namu na nan mu yanka a nan mu ci a nan amma kai a ture ko ku nama a ture kai a nan kenan ku kunna bab ta ɗaya ne kunna bab don irin su ne suka ce Allah taimake mu cikin abin da muke magana na wa abin da Allah ya halitta wal musanatu minal mu'minat mata masu kame kai na masu imani sai ya ambaci wal musanat minal ladina utul kitaba da mata masu kame kai na ahlul kitab kaga nan ma maganar mata kina ana maganar mata kamammu kina ahlul kitab ma ba ce ka armi kowace ba yadda kamar kuma muka sani yau mun yawa rayuwar turai da wasu kasashe mace takan ɗauki zina an ba musulma ba ta ɗauki kudin zina biyan bukata ce sha'awa ce ne na wane su a wajensu idan dai mace ba da haɗe kai ba in dai ba da ƙari ba ne ba ba matsala haka ta so ra'ayinta ne yadda za ka iya namiji da iya neman wata mace matar ka mata iya neman wani wanda take so ya biya mata bukata a wajensu 'yanci ne na mata wanda shi zan su kama irin wani yancin nan to yan wa irin masu wannan akida kenan bisu cikin wa'anda aka ce karama kenan an har mata kama yan uwa maganar mata Allah kitab za ka arama yan uwa ana maganar mata masu imanin ma ka arama za su ji to amma wa abin da addini ya halitta baka ce haramu ne mutum zai shiga wani hali misali ya je turai cikin kahurai yadda maimakon ka yi zina haram gangariya kaga anan yau ce dama dama ka arin ka armi ka diba halaka ta wanda ba mazana ciya ba ma'ana mai kare kanta ya ka arma amma ba a ce ka arma ko ta domin a yau mun san misali na bada anan na kasar turkiya ta so ko tana so har yanzu ma ta shiga cikin daula kasashen turawa arab ta shiga cikin union european wannan abin da take ya suka ce aike suka ce mata ba za ki shiga baki cika sharaɗinmu ba cikin babban abu a kundin turkiya don turkiya ƙasar musulmi ce su suka da rinjaye suka ce turki ba za ta shiga ba cikin tarayyar turai sai ta ɗauke haramta zina da a wajen kundin turki yin zina haramu ne a turki amma a turai yin zina halaka kenan suka ce he ta halatta zina suka sa aka ji asambile aka yi doka aka ɗauke wannan magana kenan wa me anan kaga wannan iya karantar da mu cewa kenan a wajen su tura na yau wanda muna tsammanin wai cewa ahlul kitab ne a turawa mafi yawa yau a ce suka yawa ko da ana hudin magana addini amma turai ta tsaro wa kristoci a mai yawa a ce ne ina ta kwanaki shugaban su faforoma ya wannan magana ta cewa abin da ya kawo lalaci a duniya yau ya yawa al'ummar duniya ta bar alaka da Allah sun yanki alaka da ba sa aiki da bakar Allah malucinsu kenan an bar Allah an aiki da ra'ayi kowa abin da ya so zai ma kanshi in doka ce za mu je mu Nijar mu tsara tamu abin da mun daɗi mu halitta mu haramta ba ruwan da mai Allah ya haramta mai Allah ya halitta wannan mutane a yau duniya shi ne turawa suke kai mafi yawa kuma suke neman mu ma kasashen da muke na musulmi mu tsaya irin nasu mu ɗauki kurin mu muke dokokin a hannu ba ruwanmu da halal ba ruwanmu da haram mu muke da doka a hannunmu to irin wannan ra'ayin shi ke turai yawa kenan akan haka idan muna magana ahlul kitab kaka dauka wa kowace zaka arma a sai wadda take addinin kuma ka san me ka me kai da Allah haka ya ambata almusanad he mai kame kai almusanad kenan mata masu kame kai min azin usul kitab qablukum na wanda aka ba littafi kai kenan ahlul kitab to su ma wannan yake cewa idan ataytumuhun ujurahun idan kun ba su ladan kenan ayi alme da sadaki eh arinka kana iya aramanta ka ba da sadaki ka arma Allah kitab inda ya amma akan wuce sharadi na maganar likame kanta ce ba kowace ba yace kenan idza atitumuhunna ujurahun yace mu musini na ghairu musafirin wannan mazan za ku yi arman ahlul kitab ko wancan arme na mu'mina mai kame kai an ce ku yi arme muhsini kuna masu kame kai eh musulmi masu kame kai an hana arman wanda suke ma'anan mazanata amma ku yi arme kuna ku yi arme kenan kuna masu kame kai ghair musafihin ba masu zina ba nan safa amsar musafihin ana magana ba masu yin zina ba a bayyane ya ce wala mutakhidi wala mutakhidi akadan haka ba masu dokan wajiko ba kun san akwai wanda sukan ɗauki aizina balle da marasa imani cewa aizina yin ta a hili irin ta karuwa kowa ya zo shi lagi amma inda za ka keɓance kanka daga kai sai ita kamar suka yi talla wa amini na kamar masu tallar abin kafaskin Allah kiyaye ɗan wa an ba jahilcin ɗan adam ba da jahilcin addini da rudin shaidan yaushe za ka samu mata ba arman da kai ba ba ka da alaƙa ta shari'ita ka ce wai amini ya kace daga kai sai ita to kai amini kake zojenta yadda ta amince da kai babu shari'a ba mamaki ta amince da wani tunda kai ma kana zo yin gajin ba tare da shari'a ba kirin babu wani alƙawari na gaskiya tsakanin kai da ita kullum rudin shaidan ya rude ka wace wawai da kai ita ba matsala to ƴan uwa suna wani mangaru su masu tallawa ababe wajen gudun sida su dan wa kakamance dan wa bale mai imani ke mai imani kai mai imani kar ku mance kullun suna tallar a ka a doki ciki ka a doki ka doki sida shi yasa muke ta kuyi kaza to mai imani ya san dan babu sida a nan duniya akwai babban sida ta sida akwai azabar Allah kenan akwai azabar Allah gobe kiyama wanda tana jiran ka a lahira wanda kuma ta yi hadarin sidan kenan in annan Allah bai kama ka ba da azaba to akwai ta lahira kuma iyaye wa yanzu ka kare zan gyara in tuba in ya kare ba ka da garanti a wajen Allah da haka ɗan uwa maza da mata masu ruduwa da kafat su yi zina su yi wacce a sa kafat don ba ɗaukan ciki a sa kafat don ba su da to wannan shi ma ba ka don mun tabbatar bincike da aka yi a kafat wanda yake mayar mayar kafat sun ce a cikin ɗari sha bakwai ake suke da garanti kenan ta kai akwai a cikin ɗari akwai haɗarin sha bakwai sittin ne to dan wa idan ana magana mayar kafat na turai an ce akwai haɗari a cikin ɗari akwai riz sha akwai mu sha bakwai ne amma ɗaya ce dai ka san a cikin wanne ne ka kenan a wajen ma na turawa babu garanti san fursan na kariya in dai ka je wajen wata da kafat babu garanti san fursan kuma a wajen Allah mun san ko da nan duniya baka shiga ba haɗarin sida akwai azabul lakira kuma akwai mutunci na mace ko da namiji na lalacewa barin hanya kenan wannan Allah ya ce kenan ku yi ayyuka kuna masu kenan musulmin gar musafiyin kuna masu kame kai ba masu bar zina a hili wala mutakhid akadan haka nan ba masu yin bar zina wanda suke a boye shine wajiku ba wajiku ba yace wa man yakfur bil iman faqad habata amalu duk wanda ya kafirce da imani da dokokin Allah bayan shari'a to aikin shi ya lalace kenan kai haka ki a nan duniya ya ce wofi da aka ta mura khasirin kuma a lahira kana daga cikin taɓu kenan gobe kiyama kan tabbacin taɓewa ne taɓaɓɓe ne ɗan wajen haka mu yi ƙoƙarin bin dokokin Allah idan Allah shar'anta abu yi ƙoƙarin bin bakin ƙwayenka ka kauce mishi na muna magana yan uwa magana a yau da ake talla ta zina yan haka ka fata ba ba wannan matsala ce muna fata yan uwa Allah taimake mu da bin dokokin shi Allah fakar da al'umma musulmi sun da cewa babu su da wani littafi abin dogara kun za ta samu tsira kyakkyawar rayuwa duniya da lahira ya alkurani Allah taimake mu Allah sa kowa ya fahimci haka amina rabbul alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh